ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اخوه الاسلام يقول الباري جل ثناؤه في ذكر شيء من صفات المؤمنين المتقين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ففي الآية الكريمة إن الله سبحانه وتعالى حرم الخبائث على الإنسان ومن أخبث الخبائث فاحشة الزنا ولخبثه وشناعته جعل الله سبحانه وتعالى جعل الله سبحانه وتعالى عليه عقوبة لم يجعلها على جريمة من الجرائم وهي الرمي بالحجارة للزان المحصن حتى تسيل روحه بهضرة ذويه وغيرهم قال سبحانه وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وهذا في الجلد والرمي كما أكل الله سبحانه وتعالى بالكفاة بين الزنا والشرك قال عز من قائل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية أن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا والفسق لا يرغب في نكاح الصالح من النساء وإنما يرغب في فاسقة مثله أو في مشركه والفاسقة الخبيثة لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون منها وإنما يرغب فيها من هو من جنسها من الفسقة والمشركين ويشهد بذلك قوله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إخوة الإسلام إن فاحشة الزنا قرار بقواطئ الأدلة الثلاثة محكم القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية وإجماع الأمة فالله تبارك وتعالى حرم الزنا وسماه فاحشة في غير ما آية وجعله من السبع الموبقات قال عز من قائل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وقال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وذكر منها الطيب الغالي وتحريم الزنا أيها الإخوة من الضروريات الخمس أو الست التي أجمعت الملل على تحريمها من عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا والضروريات عند الأصوليين ما كان حفظها صوا للسلامة من هلاك البدن أو الدين إخوة الإسلام إن فاحشة الزنا لا يقبلها ذو عقول وافرة ومروءة تامة قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أكثر العقلاء لا يسرقون ولا يزنون حتى في جاهليتهم وكفرهم فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وغيره قبل الإسلام ما كانوا يرضون أن يفعلوا مثل هذه الأعمال ولما بايع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن ابنة عتبة على ألا يدركن ولا يدرين قالت هند رضي الله تعالى عنها أو تزن الحرة وما كانوا يعرفون ذلك إلا بالإمام أيها المسلمون إن جريمة الزنا إذا تفطنها عقل مستقيم فسرآن ما يمجها وينفر منها أخرج الإمام أحمد وغيره رحمه الله تعالى من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن فتى شابا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إذا لي بالزنا فأقبل القوم عليه فضجروه وقالوا مهما فقال عليه الصلاة والسلام خذ فدنا منه قريبا فقال اجلس فجلس فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أتحبه لأمك قال لا والله جعل الله بلاك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال أفتحبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعل الله بنا قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أفتحبه لأختك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله بلاد قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتحبه لأمتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله بلاد قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال أفتحبه لخالتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله بلاد قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال ووضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه واصل فرجاه قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء اخوه الاسلام ان في الزنا اماده لروح الايمان وخشوع الطاعون والاوجاع قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وقال عليه الصلاة والسلام لم تظهر الفاحشة في قوم القط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا فآمن الله وأجرنا وأنفعنا جميعا أقول هذا وأستغفره تعالى لي ولكم ولسان المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فأيمن إخوة مسلمين ina ina yi wa kaina wasiya da kuma ku akan mutum tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantar hane-hanensa. Takawa ita ce tudun mandiya, takawar Allah ce take taka burkin mutum daga barin aikata abin da ransa yake so komai yadda yake sha'awar wannan abu, da yadda wannan abu yake burge shi, duk yadda ya zamo ainihin yana son sa. shi yasa Allah ce wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala bai kushe ba a cikin alqur'ani da abubuwa da ya wahayi ga manzo alaihi salatu wa salam yana faɗa mana abubuwa masu amfani duniyar mu da lahirar mu abubuwa wanda suke tsarkake dan adam su tsarkake rayuwarsa sannan su tsarkake zamantakewa su gyara ta ta zama kyakkyawar zamantakewar da kowa yake sha'awa al'ummar da kowa zai so ya zama irin su saboda nagarta da tsafta da kuma sanin ya kamata Allah subhanahu wata'ala ya ambaci sifofi na muminai masu jin tsoron Allah daga cikin waɗannan sifofi sai ya ce allazi na yadda bi unar rasulan nabi muminai masu jin tsoron Allah masu tuna haduwarsu da Allah wanda suke jin kunyar Allah a ko da yaushe a gida ko a waje wanda ba sa so a gansu inda Allah ya hana a gansu wanda suke jin kunyar a gansu kuma wato a rasa su inda Allah ke so a gansu Allah ce to waɗannan su ne wanda suke bin manzo alaihi salatu wassalam annabi wanda yake baya karatu baya rubutu kafin wahayi wanda suka sami bayaninsa da kuma sifofinsa rubuta a cikin attaura da injila daga cikin sifa ta manzo alaihi salatu wassalam shi ne yana umarninsu da dukkan abu wanda yake kyakkyawa wanda shari'a ta sani abinda ba ka jin kunyar ka aikata a gaban kowa kuma ba ka jin kunyar a ba da labarin ka aikata kaza ko a zo a samu kana aikata kaza sannan manzo alaihi salatu wasalam yana gargadi yana dan kunne yana hani dangane da aikata munanan abubuwa na da Allah wadai abinda mutum idan akwai dan sauran mutunci a zuciyarsa lokacin da yake aikata wannan abin shi da kansu zai dinga jin gaskiya bai kamata ya haka ba abinda mutum ba zai so a zo a ga yana yi ba ba zai so a ba da labarin wane yana aikata kaza ba kuma abinda ba zai so a ce an yi da wani wanda yake ainihin na kusa da shi ba saboda rashin lafiyar abin sannan yana halatta wa bayi ababuwa wanda suke dada na halal sannan kuma yana haramta musu abubuwa wanda suke munana annabi alaihi salatu wassalam ya haramta dukkan wani abin da zai zama mummuna ne abin da zai bayu zuwa ga zubar mutunci abin da zai bayu zuwa ga cutar da rayuwar kai ko kuma rayuwarinsu ko shiga hakkin wayansu malamai suka ce wannan aya tana daga cikin aya jami'a mani'a wadda madubi ce a wajen aikata duk wani abin da mutum zai aikata ko da a ce bai san wa'ayi ya ce wani abu ba shi yasa kun ga lokacin da wani yake tambayar manzo alaihi salatu wassalam ya ba shi labari dangane da abin da ake nufi da da'a yake cewa da'a shine abin da rai ya natsu lokacin da yake wannan abin zai ji cewa daidai yake kuma baya jin shakkun cewa me yasa za a ga yana aikata wannan abu da Allah zai tambaye shi to yana ganin cewa yana da amsa da bai faɗa akan wannan sannan zunubi shine abin da zai sosa wa mutum a cikin rai kuma ya dinga kyamar kada ma a ga yana aikata wannan abun saboda haka kenan wannan aya ta zama madubi ga duk wani mutum wanda yake mai tunani wanda ya san addini cewa shin kaza da nake aikatawa ko nake harin aikatawa wannan abin ya yake ta fuskan addini ya yake ta fuskan zamantakewa me ya matsayinsa a wajen mutane masu mutunci wannan sifa ta manzo alaihi salatu wasalam tana daga cikin abin da sai na dafa na Abu Talib ya ba na dashi bayani lokacin da yake tambayar sa wannan wanda ya bayyana cin bai ke da'awan annabta da me yake umarta ku sannan me yake hana ku ya faɗi abubuwa hali na ƙwarai yana umarta mu da riƙon amana da gaskiya da haƙuri da tausayi da taimako ya faɗi abubuwa wanda kowa zai so a ta tafi da wannan yace sannan yana hana mu fasikanci yana hana mu tsata yana hana mu ƙarya ya zana abubuwa waɗanda suke ainihin munana to saboda ka yan musulmi daga ciki wato ainihin abinda wannan aya ta kunsa za mu ga cewa Allah ya haramta abubuwa munana wanda ba su da kyan aikatawa ba su da kyan gani ba su da daɗin ma a ji labarinsu daga cikin waɗannan munanan abubuwa akwai albasha ta zina saboda munin zina saboda batin ta Allah subhanahu wata'ala ya sanya akuba a kanta akubar da babu wani laifin da Allah ya sa masa akuba irin wannan ku duba hadisin da yake cewa ran mumini guda ɗaya tak ya fi matsayin ka'aba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kai wani hadisi ba yake cewa duniya ga baki ɗayanta ta bushe a neme ta a rasa da ta salwanta to ya fi sauki a wajen Allah da ashe ran mumini ya salwanta to amma Allah sai ya sa kubar wanda ya yi zina ko dai ya zo ya faɗa shi da kansa ko shaidu hudu amintattu suka tabbatar cewa ya yi to a kubar wannan mutum a kashe shi kai ka san cewa wannan ba ba da kanin aiki bane wannan akuba shine fifa da duwatsu ga wanda ya zamo ya yi zina ya taba aure ko wacce ta taba aure ta yi zina har ya zamo ran mai wannan zinan wato ainihin ya tafi ya bar doron ƙasa kuma a yi wannan da halartar wanda suke yan uwansa da abokansa da yan unguwarsa da danginsa Allah ya ce wani ya shahada azabahu ma qa'ifatun min al-mu'minin lalle wata jama'a daga cikin mu'minai su halarci wannan akuba da za a yi wa mazinaci ko mazinaciya kuma wannan ba a nuna cewa sai ya yi ya maimaita ya maimaita ba a ce ma mutum bai taɓa yi ba sai a ran dan aka damke shi to hukuncin sa shine ainihin abin nan a kashe shi saboda haka wannan da Allah yake cewa su mu'minai ko wata jama'a ta mu'minai su halarta ana maganar lokacin za a kula da shi idan saurayi ne wanda bai taba aure ba ko kuma daifewa ga wanda ya taba aure kamar yadda za mu ga wata ayar ta nuna cewa da zina da shirka wato ainihin haka abokan tafiya ne ku duba girman shirka wanda Allah ke cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to wata ayar sai ta kulla kawance tsakanin mazinata da mushrikai ta kulla alaƙa tsakanin zina da shirka Allah subhanahu wata'ala yake cewa azzani la yakiu illa zaniyatan aw mushrika mazanaci namiji ba zai auri kowa ba ba zai sha'awar ya auri wata ba fati mazinaciya ko wacce take mushrika kamar yadda ita ma mazinaciyar ba ta da sharwar kowa sai mazinaci dan uwanta ko kuma wanda yake ainihin mushriki al-imam fakhruddin razi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa yace mafi kyawun abin da aka faɗa a wajen tafsirin wannan aya cewa fasikin mutum ɓatacce wulaƙantacce lalatacce wanda sha'aninsa shine zina da fasikanci to ba zai yi kwaɗayin ya auri mata na ƙwarai kamammu ba a'a ya fi kwaɗayin wanda suke gantalallu wanda suke ainihin ɓatattu fasikai irinsa ko kuma ya auri mushrikai kamar yana ita ma fasika mummuna ballagaza babu wani mutumin kirki na gari na gartacce da zai so ya aure ta daga cikin mazaje babu wannan za ka samu mutum ko da ma ya fara sai neman auren sai labari ya zo masa wanda ba kaman miya ba ce ba wanda ba shi zubar ce da za ga ya guje mata ya kaurace mata yake cewa kadai wato wanda zai yi kwadayi a wajen fasika mazinaciya shi ne wanda yake dan jinsin ta daga cikin fasikai da kuma mushrikai kuma abin da yake ƙara tabbatar da wannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa al khabithat lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibat lil tayyibin wat tayyibuna lil tayyibat Allah ya saukar da wannan aya a cikin jerin ayoyi na tsarki na tsarkake na na Aisha Allah ya ƙara mata yadda cewa ai bar gurbin mata lalatattu mazinata to abokan gurmin su abokan tafiyar su su ne irin su wasassun mazaje lalatattu haka nan su ma mazaje lalatattu wanda suke ainihin bankaɗaɗɗu su ma ba su da abokan gurmi abokan tafiya sai waɗanda suke wato ainihin mata irin su kamar yadda su kuma tsarkakakkun mazaje nagartattu na kirki su ma babu wanda ya dace da su sai mata nagartattu gyararru ko wannan gaba za ta farasa da rana insha Allah ya kara mata yadda saboda ainihin ita ce matan mafi darajar halittun Allah ga baki daya to saboda haka nan yan uwa musulmi za mu ga cewa ashe kenan albasha ta zina haramun ce haramci yankacce ta hanyar dalilai guda uku wanda ba wani wanda ya isa ainihin ya yi su a kansu na farko alkur'ani sannan kuma sunnan manzo alaihi salatu wasalam da kuma ijma'in dukkan malamai Allah subhanahu wata'ala ya haramta zina ya ambace ta cewa alfasha ce ba a cikin aya ɗaya ba kun san kuma malaman duka sun ce alfasha shine ma azumma kufuhu shar'an min al-aqwali wal af'al duk abin da muninsa ya girmama a shari'ance abin da za a furta da baki ko wanda zai zama an aikata kuma Allah ya sanya ita wannan zina tana daga cikin abubuwa guda bakwai wanda suke halaka ɗan adam Allah subhanahu wata'ala da ya tashi zana bayan sa na farai sai ce wannan zina la yad'una ma Allah ilahan akhar sune wanda ba su bauta ta mu wani abin bauta tare da Allah wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe wani rai wanda Allah ya haramta in dai ba da cancantan a kashe shi ba kamar yadda hadisi ya zana wanda suka cancanta a kashe su sannan Allah sai ce wa la yaznun ba sa yin zina ku duba yadda Allah subhanahu wata'ala da ya zano abubuwa wato ainihin daga shirka wato kisan kai Allah sai ya hukunta da zina domin nuna muninta Allah ya ce wa man yafa'al zalika duk wanda ya aikata wannan yalka azama sai hadu da wato ainihin mummunan azaba Allah yake cewa da hadu da wannan azaba ranar tashin alkiyama a dawwamar da shi kuma ainihin har abada yana wulakantacce azallahu wa jarana a wata aya Allah ce wala taqrabu zina ba ma Allah ce wai wala taznu ba ba ce wai kada ku yi zina ba abinda ma zai nuna kusace ne wani kallo waɗansu tattaunawa waɗansu abubuwan da musulunci bai yadda da su ba to Allah cewa ya kada ma a yi kusa da wannan ma'ana kenan yanzu mutum ya zo yana kallon waɗansu hotuna ko yana sauraron waɗansu maganganu wanda za su motsa masa sha'awa su ba shi wato shawarar ya je wannan mummunan abu to su ma wannan haramun ne haramun ne haramun ne kafin ma a je ita zunar kanta Allah ya ce domin ita wannan zina wato ainihin alfasha ce kuma cik da wannan mummunar hanya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace jinin mutum musulmi baya halatta sai da ɗayan abubuwa guda uku daga cikin su ya ambaci bazawari mazinaci ma'ana mutumin da ya taba aure kuma ya yi zina yan uwa musulmi mu sani cewa haramta zina yana daga cikin lalurori guda biyar ko kuma shida wanda duk addinan da Allah ya saukar sun haɗu akan haramcin waɗannan abubuwa tun daga annabi adam alaihi salam har ya zuwa wannan lokaci namu da muke magana wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ce a zaruriya ta samsa a wajen malaman usulu shine duk wani abin da idan an tsare shi to zai bayi zuwa ga ainihin kukuta daga halakar da jikin ɗan adam zai yi ko kuma ainihin addininsa yan uwa musulmi mu sani cewa alfasha ta zina wato za ka ga cewa masu hankali lafiyayyen hankali masu cikakken mutunci to hankulansu ba za su karbi wannan abun ba wallahi duk mutumin da aka ce mai mutunci ne ya san menene mutunci mai hankali kuma hankalin shi kansa mai tsarki to zai ta cewa zina ba ta dace da mutum mai mutunci ba ba kuma abin da ya kamata mai mutunci ba ne ba al-imam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya ce mafi yawan masu hankula ba za ka taɓa jin cewa suna yin tsada ba ballantana a ce sun yi zina hatta a lokacin jahiliya da kuma kafirci za ka ga yanzu idan ka duba sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka duba yadda suke rayuwa a cikin jahiliya kafin wahayi amma kwata kwata kakaf ba za ka taɓa ji daga cikin almuhajirun ko ma al'ansar an ce ga wani an san shi a jahiliya yana yin zina ko yana sata ba ba za ka taɓa jin wannan ba ibn taymiya ya ce ka duba sai na abu da wani sa daga cikin sahabbai tun ma kafin zuwan musulunci ba su yadda ba ba su gamsu ba a ce sun aikata irin waɗannan munanan ayyuka wannan ta sa lokacin da manzo alaihi salatu wassalam yi mubaya'a ga mata kamar yadda Allah ya ambata a cikin suratul mumtahana wato ainihin hindu binti kutuba matar Abu Sufyan Allah ya kara musu yadda lokacin da suka yi masa mubaya'a cewa ba za su shirka wato ga Allah subhanahu wata'ala ba ba za su yi sata ba ba za su yi zina ba har zuwa ƙarshen aya ana zawa wa la yazanin sai hindu binti kutuba tace awa tazalil hurra ashe dama yanzu ya mace takan yi zina su ba sa zaton cewa ya mace za ta yi zina suna zaton cewa bayi ku yanku su ne kaɗai suke yin wannan saboda yan uwa musulmi duk mutumin da ya kalli munin zina da kazantarta to zai ga cewa duk wani hankali mai kakke idan ya tsaya ya kalli wannan abun to zai ga cewa wannan abun bai dace da mutum wanda yake mai mutunci ba don kamar yadda za mu ga hadisi ya nuna mana duk lokacin da mutum zai wannan mummunan abun to ya tuno ya ga cewa shin wannan da zai wannan mummunan abu da ita dole kar wani ce kila kuwar wani ce anwar wani ce kokun wani ce ko innar wani ce to shi ya kwatanta da kansa dan Allah wannan mummunan abu da zai yi da yar wani shi a matsayinsa na wanda yake da ya zai so a ce wani yayi wannan da yarsa wallahi ba zai so ba la kama Allah da za a ce wani yayi wannan da sai inda karfin sa ya kare a wajen nemo mata haƙi ya dinga balo koko to amma kuma za ka samu shi ma sai dai a ce Allah shirya al-Imam Ahmad ibn Hanbal Allah subhanahu wata'ala ya kansa da gafara da rahama ya fitar da hadisi daga Abu Umama Allah ya kara masa yadda Abu Umama yake cewa wani matashi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ma'aikin Allah yi man izini na izina kaga wannan zai nuna maka cewa wani abu ne wanda yake ta yawo a cikin ransa yana so ya amma kuma yana ganin bai kamata ya yi ba sai ya samu lafici saboda haka sai yake cewa ya ma'aikin Allah yi man izini na izina sai mutane suka wuce a kansa suna kwabarsa suna masa tsawa suna hantararsa sai mu'allimul bashariya sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a ko kusato shi zuwa gare shi aka kusato da wannan saurayi kusa da manzon tsira alaihi salatu wassalam bil mu'minina rahufur rahim sai ya ce da shi zauna sai ya zauna sai ya ce wannan abin da ka faɗa kana so a yi shi da mahaifiyarka sai ya ce a'a ina rantsuwa da Allah ba na san wannan ya ma'aikin Allah Allah ya sanya ni da zamo farza gare ka sai manzo alaihi salatu wasalam yace to su ma mutane ba sa so a yi da iyayensu mata yace to kana so a yi wannan abin da ka ambata da yarka yace a a ya ma'aikin Allah ina rantsuwa da Allah ba na so Allah ya sanya ni fansa gare ka sai manzo alaihi salam yace to su ma mutane ba sa so a yi da iyayensu mata yace kana so a yi wannan da yar uwarka ya faɗi abin da ya faɗa ya rantsuwa da Allah cewa baya so manzo Allah sallam yace su ma mutane ba sa so ayi da ƴan uwansu mata sannan yace kana so ayi da gwaggwan ka ma'ana kanwar ma ya fita ko yayarsa ya rantsuwa yace wallahi baya so yace Allah ya sanya ni ban sa gare ka ma ikin Allah manzo Allah sallam yake yace su ma mutane ba sa so ayi da wanda suke gwaggwannin su yace kana so ayi da innoninka ma'ana mata da suke kannan mahaifiya ko yayunta ya rantsuwa yace wallahi baya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to su ma mutane ba sa so ai wato ainihin da duk wannan da aka zani kenan yanzu mutum koda a ce ba a karanta masa irin wannan abubuwan ba da Allah zai kawo masa hankali a jikinsa ya kyakkyawan tunani ya ga cewa yanda baya son waɗannan bangarori guda biyar da aka ambata kama daga ainihin uwa zuwa ya zuwa ‘yar uwa, zuwa gwaggo, zuwa innar mutum, duk mutum ba zai so a yi wannan faɗarar da su ba, to shi ma bai kamata yi da ‘ya'yan wa'insu ba. A ƙa'ida ta hankali, ka mu'amalanci mutane da abin da kake so a mu'amalance ka da shi, kuma kada ka kuskura kai mutane mu'amalar da kai ma idan aka yi maka ita ba za ka ji daɗin ka ba. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai ya tsora hannunsa akan wannan bawan Allah. ya ce ya Allah ka gafarta masa zunubansa ya Allah ka tsarkake zuciyarsa ya Allah ka kange farkinsa ma'ana ka hana shi wannan abubuwa da ya faɗa mai riwaya yake cewa daga wannan lokaci wannan matashi bai sake tunanin ya aikata irin wannan abubuwa ba yan uwa musulmi mu sani cewa wato alfasha ta zina abu ne wanda yake kashe ran ɗan adam ya kashe imani ya zama ya gama da shi kamar yadda kuma shi sababi ne na yaduwar annoba da cututtukan da ba za su karbi magani ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min babu wani mai zinan da zai yi zina a lokacin yana da imani azan Allah wa ajara kaga a wannan lokaci an zare imani tare da mutum da mutum bai fita a wannan halin me ake zato Allah ya she mu saboda haka wannan ya nuna cewa sai imani ya fice daga jikin mutum sannan ma ya aikata wannan mummunan abu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa alfasha ba za ta bayyana ba a cikin mutane kuma ainihin ya zamo ga tana tana yaduwa tana bayyana face Allah subhanahu wataala sai ya darrabe su da cututtuka da bala'o'in da ba su shuɗe a cikin al'ummatai da suka wuce ainihin kafin su ba. Yan uwa musulmi wannan bayani na tabbatar da cewa mimbarori na juma'a da masallatai da majalis zai yi wahala a ce sati ya wuce mutum bai ji dan kunnuwa da gargaɗi da wa'azi ba amma kai ka ce mutane zubo su ake kai ka ce mutane sun riga sun toshe kunnuwansu sun zama sun mumbakman yanzu har a ce ana zargin akwai gidajen mata wanda za ka samu dillalai ne na zina a garin nan ake zargin samuwar irin waɗannan mata wanda suna da hotunan matan aure hotunan 'yan mata budurwai da hotunan zawarawa mutum idan ya buga waya ya yi mata magana za ka tambaye shi wacce yake so matar aure ko bazawara ko budurwa kuma ita ta san yadda za ta haɗa su abun bakin ciki da takaici wani magidanci ma wanda bai sani ba zai ɗauki matarsa ya kai gidan irin waɗannan tambaɗaɗɗun mata kawai zai ɗauka gida ne wanda yake na aure amma da ƙananan yara suna shiga suna fita ya kaddara wani gida ne na mutunci ita kuma wadda take mahaɗinciya za ta je gidan kawarta ne ainihin zai kai ta abin yanzu ba wai ya takaitu ga wanda za ka ce karuwai ba abu ne ba matan aure ba zawarawa ba ‘yan mata sai dai wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsare daga wannan mummunan abu yanzu ina jin bai kwana wata wani bawan Allah ban ma san shi ba ya kira ne ke kokanta min irin wannan ya ce abokinsa ne na kud da kud ya ce wallahi shi ya yi uwa ya makarfiya a wajen auren da ya na biyu mutumin gida biyu gare shi kuma ya ɗauki motar sai ba wannan lalataccen aboki lokacin da ya sai ainihin wata motar sai zama abokin ya kaɗaɗo da dare lokacin da ya tabbatar shi wannan abokin baya wannan gidan sai zo ɗauki wannan matai su je su sheƙe kayansu su yi tambatar su su gama ya dawo da ita ya yi ta wannan abubuwa ba ɗaya ba ba biyu ba to wannan motar an riga an san shi da ita har mutanen gwamnati sai ta waiwa ne me yasa kullum sai dare sai mu ka shigo da mota kuma ka ɗauki iyali kan muka cewa ka fita ya yi shiru to shi kenan bai ce musu ba shi ba ne saboda ka ya ɗana tarko sai ga wannan lalataccen aboki wanda har kyautar mota ya masa yanzu ga shi ke ɗaukar matarsa ana zuwa ana fasikanci irin wannan abubuwan ya riga ya zama darasi ruwan darasi wannan al'umma ta mu wani mutum kana ganin sa mutum mai mutunci amma wallahi ka ji an ce suna fadala da ɗan gidan wane yana zane da ɗan gidan wane wani ma saboda bala'i sai ka samu wallahi yana da aure wani za ka samu mata biyu wani uku ma wani hudu amma kuma yana da yana watsewa da ƴaƴan wasu wani ka samu yana da ƴaƴa mata wanda ba zai so a ce an je an yi wanda ƴaƴansa ba ya ilahi ina za mu je irin wannan zamantakewa magidanta masu mata suna zina matan aure suna zina wanda zina a zo a kan mata wanda dama wannan hadis wala haraj wanda duk abin yana faruwa wani lokaci daga waɗansu ko ka ce dukkan kai na tashi da wanda waɗansu magidanta suke ma ƴaƴansu akwai yadda in ta fita a gida sai ta awa uku hudu ba makaranta ta tafi ba ba wani wuri sananne ta tafi ba sai lokacin da ta ga dama ta dawo yanzu ina ji bai fi sati kusan uku ba wani bawan Allah ya kira yana kokanta min ƴan riko sai ta amana a wajensa wani tambaɗaɗɗen tsohon banza dan wajen shekara sittin da biyar yarinya ya shekara goma sha uku ya mata wannan abubuwa ga sanan yau ka ji wannan gobe ka ji wannan kai ka ce mutane toshe kunnuwan su suke ba sa jin abin da ake faɗa to wallahi su sani inna rabbaka labil misal akwai yawma tubal sarair kana shigowa a cikin manyan kaya riguna na mutunci ana ganin ka mutumin kirki amma ashe idan ka je ka samu wani lungu banda ƴaƴan mutane da matan mutane babu abin da za ka yi to wallahi duk mutumin da yake wannan ba zai ga da kyau a rayuwarsa ba muna fata Allah tsarkake wannan zamantakewa ta wanda aka jarrabe su da wannan miyagun halaye muna musu addu'a Allah shirya su Allah ya gane da su munin wannan al'amari wallahi kada ku yi mamaki wannan musibu da muke ciki wata musiba ba ta gama ba waccan ta faru ana kokarin tsira daga waccan wa'ansu ta faru daga cikin irin wa'annan abubuwan ai yanzu mu karanta hadisi cewa albasha ba za ta yaɗu ba a ce Allah sai ya jarrabi mutane da ciwuwuka wanda ba a taɓa jin irin su da mutum da su gaba to wannan yanayin za ka yi mamaki za ta ma'alba Allah zai ka tsare mu da tsarewa Allah ka shirya al'umman mu Allah ka tsare mana matan mu da ƴaƴan mu Allah ka gyara rayuwar wannan al'umma ta mu Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka tsaftace wannan zamantakewa ta mu Allah ka kare mu daga dukkan munanan abubuwa akwai ƴan uwa da dama da suka rasu wanda ƴan uwan sun sun roƙi addu'ar ku akwai malam Yusuf sama dattijo daga cikin dattawa na wannan bangare wanda Allah ya masa rasuwa ranar asabar da yammaci saboda ƴaƴansa da dukan iyalan suna roƙon a yi masa addu'a Allah ya gafarta masa to muna masa addu'a Allah ya yafe masa Allah ya kyauta makwancinsa Allah ya ba kwanta sai kula da bayan sannan akwai wani shi ma malam Isa kadar gayawa wanda shi ma satin da ya wuce ya rasu to shi ma muna masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa ya kula da bayansa sannan akwai ɗan uwa da muke tare malam fitar na Allah wanda shi ma ranar lahadi da dare Allah yi wa ɗan wasa mutuwa da suwa ita ma ciwo wanda yake bai da lokaci ba Allah ya karɓe ta muna addu'a Allah ya gafarta mata Allah shi yafe ne bukanta Allah subhanahu wata'ala ya kauta hukuncinta akwai Ibrahim Umar wanda aka fi sani da baba ɗan gidan marigayi Alhaji Umar ɗan Sokoto wanda shi ma ranar lahadin nan Allah ya yi wa matarsa rasuwa wanda samun ta bar ƙananan yara abin tausayi to muna mata addu'a ita ma Allah gafarta mata Allah subhanahu wata'ala ya kula da wannan ƴaƴa da ta bari Allah ya musu albarka ƴan uwanta da kuma mijinta Allah ya kinsa musu hakuri Allah subhanahu wata'ala ya gafarta ma dukkan wannan da muka ambata da ma wanda ba mu sani ba Allah shi ya kai laifukan su Allah ya kula da bayan su Allah ya bada ladan duniya da hakuri ga mutanen su ko kuma Allah ya mana kyakkyawan karshe dan uwa awwal alqasim har yanzu yana neman addu'a yan uwa Allah ya bashi lafiya yana kwanciya gida bayan yi masa aiki to muna masa addu'a shi ma Allah ya bashi lafiya Allah ya yi damuwarsa Allah ya ba dukkan musulmi marasa lafiya lafiya na gida da na asibiti wanda muke da lafiya Allah ya kara mana lafiya kuma ya rin ta mana da'a da lafiya da ya bamu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka bamu ikon binta ka nuna mana fata fata ne ka bamu ikon nisan ta sa musulmin da ba su da abin yi Allah ka hore musu abin yi wanda suke da shi Allah ka rika sanya masa albarka Allah ka bamu lafiya da zama lafiya Allah ka yaye mana damuwar da muke ciki da fargaba da zama na karkar Allah ka bamu aminci da zaman lafiya Allah ka yaye mana damuwa shugabannin mutum daga mataki na kasa zuwa na sama Allah ka riko da hannayensu Allah ka gyara halayensu gyaran shi Allah ka daɗa gyara su wanda suka bandare Allah ka saita su ka ba su kyakkyawan tunani kuma ka ba su mashawarta na kwarai inda suka yi daidai ga baki dai Allah ka taimaka musu ina so kuskure Allah ka ba su ikon gyarawa Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم تب علينا يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين